الرحمن الرحيم خطبة أكي رانا ليا هذه هي الخطبة الثالثة وأن هي خطبة توكو وقبلها خطبة سابع ذي الحجة ويوم عرفة kafin ita akwai huduba da ake ran bakwai ga watan zulhijja ana gobe za a fita mina a yi huduba hudubar da za a sanar da mutane duk abin da za su yi matsayi matsayi gobe da safe za a yi kaza bayan nan za mu yi kaza bayan nan za a yi kaza bayan nan sai a yi kaza bayan nan sai a yi kaza a faɗa mutane da cikakken bayani akan ayyukan hajji sai kuma hudubar da ake rana arfa wa haka ne wayannan guda biyu da ta bakwai ga zulhijja da kuma taran arfa tara ga zulhijja in malamai sun gama akan cewa ana yin su kuma hudubar ranar sallah imam shafi ya ce eh a yi wa alhazai ita wai ibu ahmad haka nan imam ahmad haka nan wasu jama'ar saboda hadisan da za su zo akwai mata hudu a wajensu a ƙarƙarini na uku daga ranar sallah saboda hadisun abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a tsakiyar kwanukan yanyanan yanyanan nama malikawa su hanafiyawa suka ce hudu ba ta uku ana yin ta ne a rana ta biyu daga ranar sallah wato kashe garin sallah bayan alhazai sun koma mina a nan ne za a yi musu hudu ba kashe garin ba sai an yi wata hudu babba su a wajensu wannan hudubobin gaba ɗayansu ne an so a zo da su don a sanar da mutane tsarin ibadun hajji duk wata hudu ba turshidu lima ba da ha ta nuna wa mutane abin da za su yi bayanta saboda hadisa ne dawo da da nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hudu ba alhali muna mina fa fuke haka zauna sai aka bude kunnuwan muka samu wani hali da manzo Allah yake hudu ba sai zabo duk abin da yake faɗa ma'anoni dewa ne suke shigowa zukatan ana samun irin wannan daga maganganun waɗanda suke manya sai babba waje magana sai zama waɗanda suke daura da su daga muridai ko sahabbai su ji magana su fahimta fahimta mai yawa su ji fahimta mai yawa wani lokacin ma sai ta yi magana ɗan gajera ce ko aya ce kawai zai ja ya karanta ko hadisi guda ɗaya amma kuma sai zama Allah ya wa waɗanda suke daura da wajen fatahi kowa akan matsayinsa kowa dangane da matsayinsa da alima kullu nasin mushrabun inda irin yadda shi Hassan da yake faɗa cewa wata a cikin dalalin Ramadan Maulan Mushu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya fito gare su sun taru ya karanta musu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa su li ru'yatihi wa fi li ru'yatihi yace sai zukatan su ta haɗu a cikin fahimta iri daban-daban akan wannan hadisi me ake nufi ne kowa zama yana samun abin da ya samu daga ciki su lirubiyatihi wa abdiru lirubiyatihi zahiri dai sai a ce ai magana ce akan watan ramadan ko da kuma watan shawwal to ta yi din malami ne na jalala su mu lirubiyatillah wa abdiru lirubiyatillah utrukul akwana inda rubiyatukumullah tabaraka wa ta'ala wa'udu ila tamarus والمعاملة مع الأكوان عند إذن الله لكم إنما يأذن الله تعالى لكم إذا كان سوى سندمي دوغم بياني أكن ونن حديث yace duk wannan abin da ya faɗa ko ya rubuta ya zo ne gare shi daga wannan tsayawar da shehu ya ya faɗa musu wannan hadisi ya sa shi ma anan ya ce wato fa kuti har asma'una aka buɗe kunnuwanmu hatta kunna na sumu ma ya qulu wa nahnu fi manazil har ya zama muna jin abin da yake faɗa gashi muna masaukan mu manzala yana sanar da su tsarin ibadar su har ya kai matsayin yanda za su jifa har ya kai matsayin ya za su jefa ai ba ta ibn amr al-muzani radiyallahu anhu an kama daga rafi ibn amr al-muzani Allah ya kare da gare shi yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa mutane hudu ba a dina yayin da walaha ta daga wato yayin da wakacin hantsi ya daga yana kan alfadara fara alhali sayyidina ali allah ya kara yadda a gare shi a biyu anu yana fassarawa ko yana isarwa daga manzo alhali mutane wasu suna tsaye wasu na zaune ai wadafa sayyidina ali ya je ya tsaya shi ne ya ta sauke inda mudan manzo allah take karewa sallallahu alaihi wasallam fakanin sumu ya tsince yana isarwa wai ballugun nasa yana isarwa ga mutane saboda mutanen suna da yawa kwarai a hajjin ban kwana ne a ta alfin wa talatin na alfan na wanda sai hajjin ba dai tare manzo sun kai mutum dubu ɗari da dubu talatin dubu ɗari da dubu talatin to abu da da nasayi sun roye to wannan an karɓo daga alama abbasin allah ƙara yadda a gare su cewa mun allah sallallahu alaihi wasallama yawan mutane hudu ba ranar layya ranar sallar layya ya ce ya ku mutane wata rana ce wannan ya suka ce rana ce mai alfarma ya ce wannan wani gari ne mutane suka ce gari ne mai alfarma don Allah ya ce da su wannan wani wata ne suka ce wata ne mai alfarma yanzu Allah ce da su kun ga jinnanku da dukiyoyinku da mutuncinku ran abin haramtawa ne gare ku kan ku taba kan ku yadda ku taba jininku kan ku yadda ku taba dukiyarku kan ku yadda ku taba mutuncinku kan wani ya taba jinin wani kan wani ya taba dukiyar wani kan wani ya taba mutuncin wani irin yadda aka sanya alfarma ga wannan ranar taku a garin nan naku a wannan watan naku wato keta alfarman musulmi ya fi keta alfarma duk wani abu mai alfarma in dai mahaloji ne shi ya fa da taba musulmi da taba ka'aba ai gwamma taba ka'aba ma ya fi karancin muni fiye da taba ka'aba a nan yin wani abu a wani wakaci mai alfarma abin da ba daidai ba a ce an taba musulmi ya faka muni ya faka muni ba a da yanzu Allah ya maimaita wannan miraran a maimaice sannan ya daga kansa ya ce ya bangi na isa bangi na isa na ablan abbasin ya ce a wasu suka ce wannan halɗin mai ma'anar ƙarfi wai hal takan zo da ma'anar ƙarfi kama alhata halata alal insani kama ake ƙar'ata ya sa na masu ce ma nasa kar ballagato kar ballagato Allah abin da kace in isa fa na isa Allah abin da nace kace in isa to lalle gashi na isa kalar Abbas Allah na Abbas ne ce Allah kare da a gare su na rande da ubangiji da rai za ta bata ga ikon sa wannan ita ce wasiyar da manzo Allah ya ga al'umma shi yasa wanda yake nan ya isa da wanda baya nan manzo Allah ya ce kakku yadda ku koma kafirai bayana da muka cewa sakan ku su dinga sashe sare wuya ya sare wa buhari da muslim su waito wannan hakanan imam ahmad a wata ruwaya wa kafan na da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ranar sallah tsakanin ruwa wazo a hajjinsa wanda ya haji da wannan ya tsaya da wannan maganar haza din mulal wato na wani hazal kalani وقال ايه wannan shine ranar haji mai girma mai haji yana cewa ya ubangiji ka shaida mai ban kwana da mutane suka ce haji ya zatarwa da wannan haji zai da ban kwana an karɓi daga abi bakarata allah ƙara da gare shi ya ce anan sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a hajjinsa ya ce hakika zamani ya kewayo ya koma sifarsa tare da Allah ya halitta samai da kasai shekara wata goma sha biyu masu alfarma guda ku a jere shi ne zulƙada ana faɗarsa da fata ko da kasra ko zulƙa adati ko zulƙi zidati amma a faɗa da fatar abbahu ya fi fasaha haka nan akwai zulhijjati shi ma ana cewa zulhajjati ko zulhijjati amma sai a ce zulhijjati ya fi fasaha da watan muharram murara da rajab din kabilar muraro wato muraro kabila ce mai su shuhura wanda uji urifa rajabu ilaiha annan ana rajab gare ta litazimi halahu aksara min gairi nan tana girmama watan rajab fiye da sauran kabilun larabawa allazi baina jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumada ahira da kuma watan sha'ban buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin wa fi riwayat ya zo a wata riwaya wa takalfona rabbakum ku tabbata fa za ku koma da Allah za ku gamu da ubangiji fa yasaluku zai tambaye ku daga ayyukanku imam ahmad ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a tsakiyar kwanukan yanyanan nama ya ce ya ku mutane ala na'am ku faɗaka ku sani a gida ubangiji kuma kare shi ne asalin ku mutum ɗaya ne annabi adam na'am ba wani abu da balarabe zai ce ya fi wanda ba balarabe ba da shi haka nan ba wani abu da wanda yake ba balarabe ba zai ce ya fi balarabe da shi ba wani abu da wanda yake ja zai ce ya fi baki da shi haka nan ba wani abu da wanda yake baki zai ce ya fi ja da shi sai abu ɗaya kaf shi ne tsoron Allah wanda duk ya fi tsoron Allah shi ya fi fari ne ko baki ja ne ko baki balarabe ne ko ba balarabe ba abu ɗaya shi ne hanyar ɗaukaka tsoron Allah na ita safai da suke wajen suka ringa cewa balle ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wallahu ala Allah shi ne da sani tawafin ifara ubangiji tabaraka ta'ala ce sannan kuma dan su biya su cika ibada su a su cika bakanta su su dawafi da daki wanda yake da dade shi dawafin ifara bisa ma dawafin ziyarati ana kiransa dawafin ziyara don ziyara kama madaukakiya wata wafan rukuni ana kiransa da wafan rukuni domin shi rukuni ne daga rukunan hajji daga dukkan malamai wannan dawafin ba ni ba a samu hajji ya inganta in ba da shi ba haka nan umra ma ba ta inganta sai da shi an batan dawafin a nan mai na biyu don matsayinsa ne na jelantawa a ibada idan ba don haka ba an faɗe shi a baya da cikakken bayani ma wakalar aisha ta aisha ta ce allah ya ƙara yadda a gare ta mun je hajji ta da annabi sallallahu alaihi wasallama muka dafa ifara wato ranar sallah wato zunar bai ta yau manari ba da rami wa zari wa halbi muka je muka dawafi ranar sallah bayan jifa da yanka da aski wa haza wal waqtin dawafi wannan shi ne mafi farkon wadatun da wafe mafi tekinsa wadatun da wafe nan yana kaiwa har ƙarshen kwanukan yinyinan nama daga dukkan malamai shi yasa dan mutum mai dawafin ba ranar sallah matukar dai da ya bari kwanukan yinyinan nama sun wuce ba in dai ya yi to ya yi daidai a wajen dukkan malamai idan ya dawafi bayan wucewar kwanukan yinyinan nama to ya isa masa dai duk da haka ba ko za ce sai ya ba da wani abu duk da cewa ya jinkirta gurin mafi yawan malamai amma imam malik da abu hanifa suka ce a in haka zuwan zamani kamar a ce wata ya fita ko ya haura rabi to sai a ce sai ya ba da jini sai ya ba da jini wa qalat aisha to a rawahu buhari buhari ne ya rawaito hadisin an kar daga lanu umara Allah ya kare da a gare su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fara ranar sallah sannan ya koma mina ya sallah a zuhar a mina Abdullahi Umar ya sace na aikata wannan dan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa wannan hadisi mutum uku da su ruwaito Buhari ya faɗi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ziyarci Ka'aba a kwanukan Mina yakan gangaro daga Mina ya zo Ka'aba ya koma kuma Mina da to gefen duwar wasu kwanukan yanyanan nama Wani tabaraka wa ta'ala ce ba mu dalla a kwanuka lissafaffu wanda ya gaggauta a kwanuka biyu ba a ce ya yi laifi ba wanda jinkasa shi ma ba a ce ya yi laifi ba inda an hada dai da tsoron Allah duk abin da za a je a hada da tsoron Allah ku ci tsoron Allah ku tabbata cewa ko din da za ku koma zuwa gare shi an karko daga ablan umara Allah ta da a gare su cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fice idan ya fi dutse wadda take gab da masallacin mina sai je sai ta da zafin kwani bakwai yana cewa Allahu akbar duk sanda zai jefa dutse sannan ya wuce gabanta ya tsaya yana mai fitata alƙibla ya juya wa mina baya ya ɗaga hannayensa yana a roƙon Allah yana tsaye ta tsayuwar tasa sannan ya je dutse ta biyu ya jefe ta da zafin kwani bakwai yana yin kabbara duk sanda ya jefa tsakuwa sannan kuma ya gangaro wajen hagu daga abin da yake jab da fili ya tsaya yana mai fuskanta aljibla ya daga hannayensa yana addu'a sannan ya je dutse da take wajen akaba ya jefe ta da zafin kwani bakwai yana ce Allah kamar Allah kamar yayin duk wata tsakuwa sannan ya tafi ita in yi je sai ta ba a tsawa addu'a Buhari da Abu Dawud suka ruwaito wannan hadisin an kama daga Lan Umar da dai cewa shi yakan je wajen duwa wasun nan a kwanuka uku bayan ranar sallah wa ya taka da kafa kuwa da sanda zai je da sanda zai dawo duk da kafa yake zuwa yana ba da labari cewa na sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka da kafa yake su je abu da da tirmidhi sun rawaito hadisin tirmidhi yace hadisi ne ingantacce an karɓi daga abul baddahi ya karɓi daga mahaifinsa Allah ya kare da a gare su yace maza Allah ya rangwa ne ga masu kiwon raƙuma take game da kwana a gwarin kiwon su hanyar mu cewa su jifa su jifa gaba ranar a layya sannan kashe gari ba sai sun dawo ba kashe gari ba sai sun dawo ba a sa iya bari sai ɗaya kashe garin su zo su jifan yau da jiya ko kuma gobe su dawo in ya so gobe in sun zo gobe da sallah in sun zo su jifan wannan ranar su jifan goben tama shi ne su haɗa jifan kwana biyu bayan ranar sallah su jefe shi a ɗaya daga cikinsu a kode su ta kadimi ko su ta hiri an su rangwame a matsayinsu na makiyaya wannan duk hujja ce akan kullar addini da dukiya kada dukiyarsu ta tozarta kada dabbobinsu su tozarta wafi ruwa ya ga wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ga makiyaya su jefa rana waye da ruwa masu gyare wata ranar su hada a masu sunan sun waito wannan hadisin da Allah shi ne masani a tsayar miminan ilal ardai jahowa daga mina a zo filin a kwana a shi wato a zo ku filin muhassab a kwana a nan an kada abdulaziz ibn rufayya Allah ya kare da a gare shi yace na kama da sanin malik ka ba ni labari da wani abu da ka fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba za Allah ya salla a zahar rana takwas ga wata yace a ne ne nace a ina salatu al'asr ranar da ake fashewa ranar da alhazir ke fashewa yace a filin bada wato a filin muhassab ne umara uka amma kakka ji na ce ma ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi ka ce kai dole sai ka yi haka idan jagororin ka suka ce ga yanda za a to kai haka a zauna lafiya ka yi hakan a zauna lafiya to Kurawar shahani ba da musulun sun waito a da yasa wa ƙara ana tsara so da wani ya ce Allah ƙara yadda a gare shi sannan sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zahar da lafa da gaba da isha ya dan kwanta kwantawa a muhassab sannan ya hau ya tafi ka'aba ya dawafi shi kenan ya ban kwana kuma buhari da abu dawo da nasta rawaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar sun kasance suna sauka a muhassab muslim ya rawaito hadisin da tirmidhi abu rafi ya ce allah kada da gare shi ba ba wai manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da bakinsa ya faɗa min cewa in kafa masa hema a muhassar yayin da ya fito daga mina sai dai ni ne ne maza na zo na kafa hemarsa a wajen ya zo ya ga na kafa hemar sai ya sauka a wajen a muslim da abu dawud sun waito hadisin abokan kaba daga abi huraira allah kare ta a gare shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu alhali muna mina in sha allahu bi haifi bani kinana mu a gobe za mu sauka a haifi bani kinana inda suka yi yarjejeniya bisa za su tsaya su riko da kafirci wannan kuwa cewa ƙuraishawa da banu kinana sun yi yarjejeniya cewa za su yanke duk wata mu'amala da banu hashim da banu mutane cewa ba za su sake aura musu ba ba za su sake kirki da su ba sai hatta yi su limu ilayimun nabiya sai su banu hashim da banu mutane sun yadda sun yi ko musu anar sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu bihi ma sha'u dan su yanda suka ga dama وكتبوا بذلك وثيقة استووا لتكدى دون وعلقوها بالكعبة ثلاثة أتى كعبة wani ya aiko gara a kan takardar nan taso ta ci da abin da yake cikinta na daga kafirci da bata ta wanzar da abin da yake cikinta na daga amatar Allah ta baraka wa ta'ala malaka jibril ya bai abin da Allah labari da wannan manzo Allah ya bai wa amman sa ba dalib labari da shi abu dalib ya bai wa kafirai labari da shi suka bude takardar nan suka same ta gwarar ta kita yadda annabi ya faɗa manzo sallallahu alaihi ya sauka a haifu bani kinana dan nuni zuwa cewa ya sami nasara ya yi rinjaye a kansu a gurin da suka yi shawara a ciki suka yadda suka zartar da wannan shawarar tasu a kan da lalle yanke manzo sallallahu alaihi wasallama duwara hobi maka da danko gidan dajinsa a maka warisa ha auladu amin yan ammansa wato yan abu dalib wanda sannan musulun ta su suka gada dan musa mutu zai je ya tambayi manzan Allah ya rasulullahi a ta zuru fi dalika da kada za ka fuka gidan ku gobe a makka sai ya ce akilun min ribayin audu a gida ya gaba mana wasu gudaje ko filaye duk ba ya halakar da su ba yasa na akilun mai riga musulunta ba shi yasa ya gaji mahaifansa akilun da ɗalibu sun kasance sun gaji mahaifinsu a ba ɗalib amlakin usulati da ragowar abin da iyalin suka mallaka don su a can nan ba su riga su musulunta ba banda shi sai na ali da sai na jafa wanda su sun musulunta su ba su gada ba daga mahaifinsu don ba gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba buhari da musulun sun ruwaito to an aisha ta an karɓo ko shi ne ko an karɓo daga aisha radiyallahu anha Allah ta rada a gare ta kala take a tato jinin hara ya zo mata daren da za a tafiya tafiya ta jinin hara ya zo mata daren da za a bar na amina take hadisa ta ko ina zaton ƙarshen ta sai na jinta ta tafiya ku dan ban yi dawafin wada'i ba da shi ba ni da halin in dawafin wada'i ya nan sallar sarki a gara halka sai taguwarta ta kasa a hannu sai ta gaba da abin da zai sa sai ta aske gashin ta ko wato ya nuna kamar fusata da haka cewa gashi an yi niyyar tafiya amma ita ta ce ba za a fita ba saboda ba za ta da wafi na wada'i a dafar yau binari sannan kuma ya ce ba ta yi dawafi ba ranar sallah aka ce kwarai kuwa ya ce to ta fito mu tafi da wafa gada'i ai ba wajibi ba ne ko ko ko wajibin ne sai ga wanda yake yake halin da zai iya amma idan yana ba halin da ba zai iya ba ba sai yayi ba rawahu la musatu wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito fasafiyatu sai da safiya ubul mu'minin wal mu'minin suna muhassar jinin haira ya zo mata kace ta na uku mina safina zan hana ku tafiya saboda jinin haila wanda ba zai wani in ɗawafi ba dan zala sallallahu alaihi wasallam yace halka kasa kara fihi ba duk da awar sakara ne a cikin su a kara halka wa Allah ya gama ta da miki wa halaka sha'ara ya aske gashinta wannan walaisa du'a Allah ba wai zai mata mummunan addu'a ba a'a yana kwadaitar da ita ne bisa ta kwaye ta fahimci ta tsaya ta koyi abin da yake wajibi a kanta ta sani ta yi tawafi tawafin ifara suka ce kwarai kuwa ya ce fasiri ma'ana ki zo mu tafi ba bukatar a ce a saurare ki sai tsarki ya zo miki don ke dawafin wada'i ai dawafin wada'in ba wajibi ne a kan ki ba nan ga za a yi bayani a kan hukuncin dawafin isara an dawafin wada'i in allah ya sa sai alhamdulillah sai ta shaɗe sajjatul wada'i Thank you.